شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آتنا في تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة a yau muna ashirin da biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka Ah, idan ba mu manta ba muna cikin suratul ma'ida aya na ɗari da goma sha uku ko? da goma sha hudu? na to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين kamar yadda muka karanta a ayoyin baya banu isra'il sun nemi annabi isa ya saukar musu da ma'ida daga sama annabi isa alaihi salam ya ce musu ku ji tsoron allah idan dai ku mumine ne ku kiyaye irin wannan tambayoyin da allah ubangiji ya tsawatar da irin waɗannan tambayoyin domin jama'an annabi musa ma babu abin da ya haka hallakar da su sai yi ma allah yin tambayoyi wanda ba su da kan gado saboda haka ina tsawatar muku fattaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah in ku mu'mine ne sai suka ce ma annabi Isa mu fa ba mun tambaya bane kawai muna so a saukar muna so mu cire bayan mun sannan ku amfana da wannan wato wannan da Allah ya kuma mu zama mun gaskata abin da ka faɗa mana na abin da Allah ya turo ka da shi sannan kuma mu zamanto daga cikin shahidai wanda suka gane ma idansu to anan ne annabi isa ya yi addu'a قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين النبي عيسى عليه السلام يقول يا الله إنا رقوانك كسوكر من دماء إذا لدى سما دسكن أبينشي واندا كومي ينا هدي أشكي وانا أبينشي شي كوي ذلك wanda za ta zama mana indan farin ciki li awwalina da na farkon mu wa akhirina da wanda za su zo a bayan mu ko li awwalina da na farkon mu wa akhirina duk yawan mu har zuwa karshen mu mu ci mu koshi warzuquna ka azurta mu anta khairur raziqin kai ne fiyayyan masu azurtawa domin ji cewa Allah ubangiji ya amsa addu'an annabi Isa ya turo mala'iku da wannan ma'ida ɗin suna ɗauke da ita a girgijen sama saman ta girgije ƙasan ta girgije sannan ma'idan ta sako ƙasa annabi isa ya tambaye su ya ce to wane ne a cikin ku mai tsarkin zuciya da tsarkin alaƙa da allah ya je ya buɗe wannan ma'ida ɗin sai shamun ɗaya daga cikin hawariyun na annabi isa sai ce ai kai ne komai da komai kai ne mafi tsarki a cikin guda biyar soyayye koko da faffe da romansa da kuma masa shi ma waina daban-daban guda biyar suka zo suka zauna suka ce ishe su aka ce wannan ma idadin ya zauna tsawon kwana arba'in sai Allah ubangiji ya ce to idan kun ci yau gobe ba za ku ci ba sai jibi idan kun ci jibi gata ba za ku ci ba sai citta haka za ku na tsallake kwana ɗaiɗai kamar nakan annabi salihu tagon annabi salihu da aka ce yau rana ne nasu wanda za su tatsi madaranta gobe kuma da aka za su bar mata ruwan gari ta sha amma za su tatsi madaran haka dai ana tsallake kwana ɗaiɗai to haka su ma Allah ubangiji ya ce to gashi nan na saukar muku amma ga yadda za ku yi a wani ruwayan kuma na tarihi sai aka ce Allah ya bar su قال الله إني منزلها عليكم الله يتي زن سوكر مكم دمائدة فمن يكفر بعض منكم وان دي كافر شبايا نا سوكر دمائدة فإني أعذبه عذابا زن عذاب تدشي دواني عذابا من ذاتي وان لا أعذبه أحدا من العالمين ba zan azabtar da wani daga cikin halittu da irin wannan azaba ba na'am
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم كتنا لو كتن الله يتي يا كي عيسى ابن مريم رانا القيامة wannan wawun din yana atafi ma jawabin da Allah Ubangiji ya yi mana a baya wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryama ko udkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus har zuwa karshe to wannan ayan ma yana atafi ma wancan ayan wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam lokacin da Allah Ubangiji ya ce ya kai Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi kai ne kace wa mutane sai tsayar da Annabi Isa ya tambaye shi Allah zai masa wannan tambayan Allah ya san Annabi Isa bai ce ta ce masa Allah ba amma Allah zai yi wannan tambayan ne domin a kunyata wanda suka rike Annabi Isa ya zama Allah wanda suka rike Annabi Isa abun bautansu wanda suka ce Annabi Isa salisu salasa ne wanda suka ce annabi isa Allah ne mahaifiyarsa Allah ce akwai kuma Allah wanda shine Allah suka ce ma'ana wato aƙida na salusiyya Allah uku ne wato yanki yanki ne a ilahu murakkabu ma ina bi ilahin li zatihi ajza'u ma'ana Allah murakkabi ne annabi isa wani fatina ne na Allah haka maryam da sauransu to Allah zai tsayar da annabi isa zai tambaya annabi isa amamal ashhad a gaban alkiyama saboda kowa ya shaida kuma kowa ya ga yadda Allah Ubangiji zai yi alfaisalul farik ya yi hukunci mabayyani dangane da waɗanda suka ce annabi Isa Allah ne ko annabi Isa ɗan Allah ne wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas kai kace wa mutane ittakhizuni ku rike ni wa ummiya da mahaifiyata ilahaini ku rike mu mu zama muku alloli guda biyu min dunillahi ba Allah mahaliccinku ba kai ka faɗa musu su ce maka haka qala subhanak sai annabi Isa ya ce ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka sai ya tsarkake Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ba zai zamo na faɗi abin da ba haƙƙi na bane abin da ba haƙƙi na bane na kirkire shi na danganta shi ma Allah ba zai yi na faɗi ba in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah in na faɗa na ce su ce min Allah ko su ce wa mahaifiyata Allah to ya Allah in kuntu qultuhu faqad alimta idan na faɗa ma ya Allah ka sani ma'ana yana min halin kaskantar da kai ta'lamu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da yake cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ban san abin da yake koye cikin iliminka ba innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin dukkanin gaibu babu abin da ya ɓuya maka cikin abin da isan nasihu ya faɗa babu abin da ya ɓuya maka cikin abin da maryamu ta yi babu abin da ya ɓuya maka cikin abin da na yi musu umarni da shi to wannan amaman ashhad ne ranar tashin alkiyama dama kuma rana ne wanda ya fi kowane rana barazana yauman abusan kamtarira duk halittu suna gaban Allah Allah ubangiji zai yi wannan tambayar aka ce annabi isa da yake subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai zan faɗi abin da ba haƙƙi na bane malamai suka ce annabi isa ya fara da yin tasbihi ne kafin ya ce ban faɗa ba sabila da al'amura guda biyu ma'ana da Allah ya ce a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min duni Allah bai ce ma qultu ba sai ya fara yin wasu magana yace subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ma'ana ya fara da subhanaka tanzihan lillahi amma udifa ilayhi ya tsarkake Allah dangane da abin da ake danganta ma Allah a ce Allah yana da ka na biyu kuma khudu'an li izzatihi wa khawfan min saqwatihi kaskantar da kai sabila da buwayan Allah da kuma tsoron satsuwa timbe da kamu irin na ubangiji sai ce subhana dan idan muka lura subhanak tasbihi ne na duk wanda ya fada cikin furgici da neman mafita a gurin Allah sai ce subhana wa zannuni iz dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin subhanak sarki ya tabbata gare ka annabi Musa da yace rabbi arini anzuru ilayk قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك أركي يا تبتع غريبا wannan subhanak ɗin tasbihi ne mai girma da Allah Ubangiji yake son wannan tasbihi subhanallah wa bihamdihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake subhanallah wa bihamdihi a ranar sau ɗari to za a goge zunubinsa ko da ya kai yawan kofan kuɗi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi har da akwai nau'in tasbihin da manzon Allah ya koya ma ɗaya daga cikin sahabbansa mata da ya samu wata sahabiyarsa tana tasbihi tana kirga kwallon dabino ya fita har ya dawo ya ga bata tashi daga gurin da take zaune ba da manzon Allah ya dawo ya ganta sai ya ce ba zan baki abin da idan kika yi ladan tsayaninka wannan zaman da kika yin ba ta ce menene annabi sai ce ki ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa mablagha ilmihi sarki ya tabbata ga Allah adadin halittun Allah nauyin al'arshin Allah yawan kalmomin Allah a wani ruwayan kuma wa mablagha ilmihi wa ayati yawan ilimin Allah iya ilimin Allah da kuma ayoyin Allah shi yasa tasbihin subhan yana da girma sosai sosai in muka lura a sujuda subhanallah wa bihamdihi muke cewa subhanallahi alazim a ruku'u subhanallahi alazim a sujuda subhanallahi subhana rabbiyal a'la rabbiyal a'la ko sabuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh makamantan Allah da kansa yana tsarkake kansa da subhana sai kaji yana ce sabbaha lillahi ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض saboda haka mu rike tasbihi abu ne mai girma annabi isa sai ya fara da tasbihi sai ce subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq sarki ya tabbata a gare ka ba zai zamo na faɗi abin da ba haƙƙi na ba in kuntu qultuhu faqad alimta ya allah in na ce ni allah ne in na kira mutane zuwa ga bauta na ya Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da yake cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi ka ban san abin da yake koye cikin ilimin ka ba domin nafsu in za a danganta ta ga Allah to akan danganta shi ta hanyar ta'awil ba za ka ce kabila da wato ana dangana ma Allah alqiyamu bin nafs amma ba nafsu irin namu ba ta'ala Allahu an zalika wuduwan kabira Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ko wata rai za ta dandana mutuwa to kaga in ka dangane nafsu direct ba tare da ka mata ta'awili ba da nafsu a ma'ananta na mutane to kaga ka sifanta Allah da abinda Allah ubangiji ya buwa ya gabarin haka ya barkata ga barin haka laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir ta'lamu ma fi nafsika san abin da yake koya a raina wala a'lamu ma fi nafsika ban san abin da yake koya cikin ilimin ka ba innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibu da babu abin da yake koya maka ya ubangiji na'am
ما قلت لهم إلا ما أموتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير ما قلت لهم إلا ما أمرتني به يا الله بل شيء مسواني أبو بسيء أبنك أمرتني دشي نيك أمرتني دشي shine an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma shine ubangijin ran da na fara fadowa duniya abinda nace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan ni bawan Allah ne dan haka ma qultu lahum illa ma amartani bi ya Allah ban ce musu wani abu ba sai abinda ka umurce ni da shi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma wanda shine ubangijin ku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi na zamo mai yi musu shaida na zamo na san abin da suke ciki a lokacin da nake raye a cikin su falamma tawaffaitani lokacin da ka ɗauke ni daga cikin su kunta anta raqibu alaihim ya Allah sai ka zamo kai ne wanda kake kula da al'amarin su wa anta ala kulli shay'in shahid ya Allah kuma kai ne shaida wanda kake ganin komai babu wani abin da ya ɓuya maka ya abu to annabi isa ya barranta daga waɗannan waɗanda suke danganta shi da wannan ƙazaman magana na cewa annabi isa allah ne ko annabi isa dan allah ne ya barranta don haka ya ce ya allah ma kuntu lahum illa ma amartani bihi ban ce musu komai ba sai abin da kace na faɗa musu kuma kowane annabi abin da ya kira mutane zuwa ga shi shine kadaita allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowane annabi ya kira mutane ne zuwa ga kadaita Allah Ubangiji shi yasa dukkanin addinai shari'an kwaya wato shari'an addini guda ɗaya ne shari'a ne kowa da akwai shari'an da Allah Ubangiji ya bashi inna dina inda Allah islam addini a gurin Allah shine musulunci amma kowa akwai irin nau'in shari'an da aka bashi to kowane annabi in yazo yana kiran mutane ne zuwa ga kadaita Allah a kadaita Allah kar abota mu koma bayan Allah a kadaita Allah cikin bauta a kadaita Allah a tsarkake shi cikin sifofinsa a tsarkake shi cikin ayyukansa dan haka annabi ta ce ban ce komai sai abin da ka umarce ni da shi shine me ka umarce ni da shi an ya'budu Allah rabbi ku bauta ma Allah ubangiji na wa rabbakum wanda kuma ubangijin ku falamma tawaffaitani lokacin da ka dauke ni nan malamai suka ce alwafatu yana zuwa da wato fiskoki guda uku alwafat alwafat yana zuwa da ma'anan mutuwa alwafat Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut kaga nan ya tawaffa yana nufin mene yana daukar ran mutuwa kenan sannan akwai alwafat da ma'anan bacci kamar yadda Allah Ubangiji ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar shine wanda yatawaffakum yake daukar ranku bil layli da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma ya san abin da kuka yi da rana ma'anan alwafatu anan shine bacci daukar rai da bacci sannan kuma da akwai alwafat na ma'anan dauke mutum shine misalin wannan ayan da muka karanta falamma tawaffaitani kunta antar raqibu alayhi lokacin da ka ɗauke ni zuwa sama ya Allah sai ka zamanto kai ne arrakibu alaihi kai ne mai kula da su kai ne mai yi musu hisabi kai ne mai kasan me suke ciki bayan na mutu ban san me suke ciki ba shi yasa hadisan manzon Allah duka suna nuna cewa annabi Isa zai dawo saboda ɗauke shi Allah yayi duk da cewa wasu da dama sun tafi akan cewa babu maganar dawon annabi isa da yawa wasu sun tafi akan wannan fahimtar wasu daga cikin kungiyoyi a malaman ƙasar nan ma akwai wanda suka fahimci haka amma da aka musu ca aka yi ta musu raddi aka nemi su dawo kan abin da yake daidai sun dawo sun janye kamar malam abubakar gumi yana da wannan fahimtar na cewa annabi isa babu maganan annabi isa zai dawo annabi isa ya riga ya mutu malam abubakar gumi ya faɗi wannan magana jama'an su suka taru suka yi ca malamai suka yi ta masa martani daga baya ya dawo ya janye da ire-iren hadisin sihiri da ya inganta a cikin Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je Madina Yahudawa sun masa sihiri amma kamar shi malam Abubakar gumi kamar waɗannan hadisan duka yana cikin abubuwan da yayi kofanton su ce babu yanda za a yi kuma da akwai malaman da suka fahimci haka to wannan daga baya ya janye ko bai janye ba ban sani ba mushari ban sani ba gaskiya to amma waɗanda suke da irin wannan aƙidar na cewa annabi isa ba zai dawo ba daga cikinsu da akwai ‘yan ahmadiyya jama'an ahmad gulam akwai wani littafinsu da na taɓa karantawa alƙaunus tsare fi zuhurin mahadi wal masih alƙaunus tsare fi zuhurin mahadi wal masih littafin yana bayani akan bayyanan mahadi da almasihu duk ta ƙarya ne babu wani abin da ya tabbatar da cewa mahadi zai dawo ko almasihu magana ne aka yi wanda ma'anansu ba yana nuni ba ne zuwa ga dawowan annabi isa ko kuma wani bayyanan wani mahdi to amma ahlus sunnati wal jama'a sun tafi akan cewa annabi isa Allah ya ɗauke shi ne Allah kuma zai dawo da shi cikin al'umman manzon Allah zai zo ya yi aiki cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba zai dawo ne a matsayin annabi ba zai dawo ne a matsayin ɗaya daga cikin al'umman manzon Allah dan daga zuwan manzon Allah an kulle wani annabta babu wani annabta da za ta sake yiwuwa a bayan manzon Allah babu shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da ya ga sayyidina Umar yana karanta at-Taura da sayyidina Umar ya ga manzon Allah sai ya boye takaddum sai annabi ya ce me kake karantawa sai ya ce wasu kwafi ne na at-Taura da wani ya kawo min nake karantawa annabi ya ce to me za ka karanta kuma a cikin at-Taura na rantse da wanda raina yake halinsa ko Musa yau idan ya dawo wannan zai nafsi biyar da lauka kana Musa hayyan ma wasi abu illa an yattabi'an yau da annabi Musa zai dawo to ba yi da abin da zai kai shi gurin Allah sai dai ni annabi Muhammad ya dawo ya bi ni a haka duk annabawa da za su dawo a gaban manzon Allah to gaba ɗaya za su zama mamu ne za su koma baya ne kana al-imamu wa kulluhum ma'muma shine zai zama liman shine zai zama annabi kai wasu ma daga cikin ahlul tahqiq suka ce annabi idan yana guri babu wanda zai amsa sunan annabta sabila da annabi shine al-maqsusu biha duk waɗannan annabawa alaihi salatu wassalam wakilai ne duk waɗannan annabawa kaman masu share fage ne ma annabi Muhammad da zaran manzon Allah ya zo to alƙawarin da Allah ya ɗauka da su dama da su zamo sahabbai ne ba wai za ka ci gaba da tsayuwa akan abin da suke kai bane shine abin da Allah ubangiji ya faɗa wa iz akaza Allahu misakan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin Allah ya ɗauki alkawari da su akan cewa in kuna cikin isar da sakon ku annabi Muhammadu ya zo za ku yi imani da shi kamar yadda al-muhajiruna suka yi imani da shi za ku taimake shi kamar yadda lansaru suka taimake shi sai da suka yarda suka yi sainin sannan aka ɗauki alkawari da su Allah ya ce ni ne mai shaida akan wannan alkawari shine da a ce annabi ibrahim yana cikin isar da sako annabi muhammadu zai zo to annabi ibrahim komawa baya zai je zama sahabin annabi ne sunansa ba annabi ibrahim ba da annabi musa yana cikin isar da sako manzon Allah zai zo zai koma baya ne ya zama sahabi sunansa sahabi Musa ba annabi Musa ba ما مدت فترة من الرسل إلا بشر قومها بك الأنبياء وتتباهى بك الأصول وتسمو بك ألياء بعضها ألياء أن وجن البوسير يكي سوى وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم كما تفوز بوصل أي مستكر عن العيون وسبب أي مستكر أبن أن بواسك زودك to kaman wani babban mutum ne zai zo sai a turo khadimai su fara isowa gurin taron babban mutum din yana zuwa to an rufe kofa babu mai shiga kawai magana ya kare to haka annabawa tsakaninsu da manzon Allah yake sun zo sharewa annabi Muhammadu fage ne da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun koma baya sun zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi yasa a daren mai irabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na tsaya ina jiran lokacin da na haɗu da annabawa ina jiran a ce Ibrahim shi zai yi sallah sabila da Ibrahim shine uban annabawa na biyu bayan Nuhu sai na ji Jibril ya ce ni ne zan nemance su gaba ɗayansu gaba ɗaya annabawa suna baya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemance su a wani ruwayan ma manzon Allah ya ce an bidinto masa annabawan duka ya gansu ya ga kowa ya ga Nuhu ya ga Ibrahim ya ga Musa ya ga Isa ya ga Hudu ya ga Salihu bayan ya gan su a surar su na mutane sannan da zai shige kaburburan su ya ce ya ga annabi Musa ya yi sujida a kabarin sa yana ta bautan Allah sannan bayan ya je sama kuma ya ce ya haɗu da annabi Musa a sama ta bakwai annabi Musa a sama ta bakwai kuma an bar shi a kabarin sa yana sujada kuma an bar shi a Baitul Maqdis ya zo taryan manzon Allah kaga duka shi ne saboda haka waye idan an zo an ce maka ana ganin manzon Allah zaka ce to annabin guda nawa ne bai je can ne ya je can ya je can ya je can wannan abu ne na girmama wanda Allah ubangiji yake yi wanda Allah ya girmama shi shi an ce zan kwaya ne duk fitina kuma sun yafa ba sai a ce a wuzu billahi da shaitan da biyu shaitan bin ingila shi ne shaitan da Najeriya shaitan bin America shi ne shaitan da Dubai amma kowa da shi yake neman sani kuma suka biya ba sai a ce shaitan Allah ya ba shi wannan ikon ya ba shi wannan tasirifin to ina kuma ga annabi Muhammad idan an ce maka ana ganin manzon Allah ko ba an gani da Allah ko ko da dai kuma suna yin maganganun munana wanda saboda kalmatan ta kullu min aqwali min yakulu illa kalimat munanan maganganu wai mutum ke ce maka wai idan an ga manzon Allah a mafarki wai ba shi ya gani la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim dole masu yin wannan magana za su zama ma'arumi dole a haramta musu wannan himma haka al-imam an-nawawi ya fara yace wanda yake inkarin ganin manzon Allah a gaban to shi ma'ruf ne an haramta masa ko imam sayyidi ne yake fara cikin tanwirul hulat fi imkani ru'yatin nabiyyi wal malak yake faɗa ai duk wanda yake ce ba za a iya ganin manzon Allah a mafarki ba ko ba za a iya ganin sa ido da ido ba to shi maharum ne an haramta masa ba zai iya tare da haka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin shi a mafarki kamar yadda ta afarta ba a mafarki suka gan shi ba sun gan shi ne practical ba a bacci ba ido da ido ba ga Abdullahi ibn Abbas ba ya ce na yi mafarkin annabi da daddare sai na je gidan sai da tuna mai muna sai nake ba ta labarin mafarkin da na yi sai ta shiga ɗaki ta ɗauko min madubi na manzan Allah da na kalli cikin madubin a maimakon na ga sura na sai na ga suran manzan Allah a ciki yana nan hadisin Abu Dawud yana ga suran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu da dama Allah ya keɓance su da wannan kyautar ga sayyidatuna ummu salma ran da aka kashe sayyiduna husaini ta ga manzon Allah a mafarki ta ce na ga manzon Allah gashin kansa ya yi ƙura alaman manzon Allah yana cikin damuwa aka ce me ya same ka manzon Allah ya ce shahidtu bi qatlil husaini anifan na shaida da kisan da aka yi ma husaini ne ɗazun nan ɗazun nan ummu salma a bakin manzon Allah take jin labarin an kashe Husaini kafin labari ma ya zo mata waɗannan abubuwa ne suna da yawa wanda masu musantawa gaskiya kuma ainihin gaskiya cikin yuyuwan ganin manzon Allah ido da ido ma shine asali ma duk wanda suke cewa ba ido da ido bane babu yanda manzon Allah yake ba za a ga shi ido da ido ba babu babu nan kawai laluran da ya same su cikin iskali shine suna auna manzan Allah ne da doron kwakwalwa da doron tunani da hangensu da hasashensu don haka idan an ce manzon Allah ya mutu ya ce ta yaya wanda ya mutu za a gan shi ido da ido to ai sunansa annabi Muhammad kaga kuwa bai kamata ka tsaya kana wahalar da kwakwalwanka kana irin wannan tunanin ba kuma shi ya ce idan an ganni a mafarki ingantaccen hadisi wanda ya ganni a mafarki zai ganni ido da ido fa inna shaytana la yatamassalu bi ko fa inna shaytana la yatakawwalu bi shaytan bai misaltuwa da ni ko shaytan bai zuwa a kamanni na to anan duk yadda kwakwalwanka zai yi tunani ka hango wasu abubuwa za ka gane cewa annabi da ya ce shaidan bai shiga irin nawa ko ka wanda ya ganni a mafarki zai ganni ido da ido annabi bai yi istisna'i ba bai ce zai ganni a ido ido da ido ranar lahira ba bai ce zai ganni ido da ido a kabarinsa ba ai ranar lahira kowa ma zai ga manzon Allah ido da ido hatta kafirai sai an nuna musu manzon Allah ba ma sai an je lahira ba a kabari za a nuna musu manzon Allah a ce ma za kunta taqulu fi hadha al-abdi me kake faɗi dangane da wannan bawa dan haka cewa idan an ganni a mafarki za a ganni ido da ido a ce sai ranar alkiyama to wannan tafsir din ba zai zama akwai wani fa'ida cikin tafsir din ba tafsir din da zai zama da fa'ida a ciki shine wanda ya ganni a mafarki to dan anjima zai iya gani na Allah ya nuna masa ni wannan kuma ba abun mamaki bane ga salihai da yawa sun mutu Allah ya dawo da su ga ashabul kafi wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shabata haula'i qawmun ittakhadhu min dunihi alaha laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wa idh ittaghawtumuhum wannan ayoyin da Allah ya faɗa mana sun zauna a kogo wa labisu fi kafihim talata mi'atin sinina wa zadu tis'an shekara ɗari uku suka yi suna bacci Allah ya taso su kuma aka gan su kuma su ɗin ne ba wasu bane kuma Allah bai canja kamannin su ba dan haka Allah da yayi wannan shine zai iya nuna maka Annabi Muhammadu ko bayan shekara dubu ɗari ne kai ne a gurin ka shekara dubu ɗari yake da yawa a gurin Allah bai fi tafkin ido ba a gurin Allah duniya bata kai kwana ɗaya da rabi ba ma tunda yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma to rana ɗaya a gurin Allah shekara nawa ne a lissafin mu shekara nawa shekara dubu rana ɗaya a gurin Allah to duniya bata kai sati biyu ba ma a gurin Allah yanzu mutanen suna auna abubuwa in aka ce maka annabi ya bayyana wani abu sunan wannan abin mu'jiza da ke babin khawariqul ada khawariqul ada kuma wasu abubuwa ne da sun fi karfin hankali hankali da tunani da nazari da hange bai zai riski wannan abin ba yanzu yau sahabbai inda da kokolwan su suke auna manzon Allah yake da ta gaskata manzon Allah da annabi yace musu a dare ɗaya ya je ya keta na sammai bakwai ya karbo sallah ya dawo za su yarda ne ba su yarda ba wallahi ba abu ne wanda ake aunawa da hankali ba imani ne kawai da tasbiqi hankali sai dai ya biyo baya hankalin ma idan ya biyo baya hidima zai iya yarda ya sallama farkon abin da ake so shine mutum ya saka nassi a gabansa na biyu mutum ya saka imani a bayan nassi na uku sai mutum kuma ya saka hankali hankalin kuma domin ya musu hidima ba domin ya musu judgment ya zamo alƙalinsu ba an gane ko saboda haka Allah ubangiji ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramahu al-maula ajal ajalla karamati وخصصه من للخلائق ينفع Allah ya girmama shi da abin da mutum ma ba zai iya ma faɗan wannan abun ba don haka idan an ce maka ana ganin manzon Allah ido da ido kar ka wani ji wani kaikaye a zuciyanka wanda bai yarda ba shi kenan Allah bai ce dole sai kowa ya yarda da abin da kai kai da shi ma akwai abin da ya yarda da shi wanda kai ma baka yarda da shi ba aka shi idan an zo ana maganin ce maka dai ai ya mutu ya da ai wanda ya mutu a gan shi to shi mutuwan annabi a gurinsa ya bambanta da kai yadda kake ganin manzon Allah ya yi wafati da bambanci mu ba mu ɗauki wafatin manzon Allah a matsayin karewa shi kenan kawai ya tafi shi kenan a la wallahi la wallahi annabi da kansa yace babu wani annabawa ana akramu ala rabbi min an yatrukani fi qabri ba'da salatin akwai dai wani ruwayar da yazo da wannan ma'ana din girma na a gurin Allah ya ce na zauna a kabari tsawon kwana kaza a wasu ruwayoyin saboda haka Allah ya kara mana son manzon Allah falamma tawaffaita ni lokacin da ka dauki raina ko ko lokacin da ka dauke ni zuwa sama kunta antar raqibu alaihi ya Allah kai ne wanda ka zamo mai kula da al'amuran su mai yi musu sakamako abin da akan abin da suka yi wa anta ala kulli shay'in qadir ya Allah kai mai iko ne akan komai da komai akwai hadisin Imam Muslim daga Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه da ya ce kama fina rasulullah khatiban manzon Allah ya yi khutuba a cikin mu ya tashi ya yi khutuba fa qala sai manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya bufatan uratan burlan da a tara ku ranar babu tufa a jikinku kun zama loƙa haka za a tara ku gobe kiyama kama bada'ana awwal khalqin nu'id wa'dan alaina inna kunna fa'ili kamar yadda muka fara farkon halitta haka za mu maido shi wannan alkawari ne daga gurin manzon Allah sai ya ce ala wa inna awwal al khalaiq yuksa yawm al qiyamah ibrahim farkon wanda za a mishi tufafi da a saka mishi tufafi ranar alkiyama shine annabi ibrahim ala wa innahum sayuja'u bi rijalin min ummati kuma ranar alkiyama da a zo da wasu mazaje daga cikin al'umma na fa yu'khadhu bihim zata shimal sai a kama su a yi hannun hagu da su na za a yi wuta da su fa aqulu sai na ce ya rabbi ashabi ya Allah waɗannan fasahabbai na ne fa yuqalu sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san me suka aikata a bayan ka ba bayan wafatin ka baka san abin da suka aikata ba suka zamanto yan wuta manzon Allah yake fa aqul sai na ce kama qala al-abdu salihu kaman yanda bawan nan salihi ya faɗi annabi Isa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد النبي يتسيني ما نكرن تولنا آية شيني نازمو إنا سند الأمر لوكة إنا تشنسو لوكة دك لو كرينا sai ka zanto kai ne kake kula da lamarin su kai ka san me suke ciki kai ne masani akan komai wanda kake ganin komai da komai in tu'azzibuhu fa innahum ibadu idan ka musu azaba su bayinka ne wa in taghfir lahum idan ka musu gafara fa innaka antal azizul hakim kai ne buwayayye kuma kai ne gwani ya Allah fa yuqalu li sai a ce min inji manzon Allah lam yazalu mudbirina murtaddina ala aqabihim منذ فارقتهم tun lokacin da ka rabu da su ya rasulullah sun zama sun juya baya sun bar addinin da ka bar su akai ba su tsaya kamar yadda kai musu umarni ba wannan kenan to kaga wannan hadisin yana nuna mana manzon Allah ya karanta wannan ayar wato a farfajiyar alkiyama bayan Allah ubangiji ya faɗa masa waɗannan jama'a da suka juya a bayansa suka canja sheka sai annabi ya karanta wannan ayar cewa lokacin da nake cikin su ni mai kula da al'amarin su ne amma bayan ka dauki raina ya Allah kai ne kake da iko akan al'amarin su kuma kai ne kake kula da lamuran su kuma kai ne mai ko kake ganin komai da komai babu abin da yake buya maka ya Allah na'am إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم إذا كأذبت بسو يا الله فإنهم عبادك صوباين كان duk abin da kai babu wanda ya isa tuhume ka la yusalu amma yasalu wa hum yusalun wa in tadfir lahum idan kuma ka musu gafara fa innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne buwayayye kuma gwani wanda babu wanda zai tuhume ka akan abin da ka aikata kai ne buwayayye rahamanka ya buwayi komai da jin kanka kuma gwani duk abin da kai kana da hikima cikin aikata wannan abu babu wani abin da Allah zai yi cikin wanda za a ce babu hikima cikin wannan abu Allah da ya halicci wuta akwai hikimarsa na halittar wuta da ya halicci aljanna akwai hikimarsa da ya halicci shaidan makiyin mu akwai hikimarsa da ya halicci hanyoyi guda biyu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura da akwai hikiman ubangiji cikin wannan duka saboda haka Allah gwani ne babu wani abin da za a ce Allah ubangiji bai yi daidai ba ba wanda ya sai tumi Allah a nan ne aka ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yakin badar an kashe kafirai saba'in mushrikai an ribaci mushrikai saba'in sai a manzon Allah ya shawara da sahabbansa ya ce to ne shawarinku kuna ganin waɗannan da aka ribace su su saba'in mu sake su su koma ga mutanensu ko mu karɓi fansa ko mu kakkashe su ku ba ni shawari sai dina abubakar ya ce shawari na ya rasulallah kar a kashe kowa a sa kowa ya kawo kuɗin fansa ya fanshi kansa in ya fanshi kansa sai a bar shi ya koma ƙila da su musulunta daga baya in ma basu musulunta ba kila a cikinsa akwai a samu wanda zai bauta ma Allah a samu wanda zai aiki wanda za su bauta ma Allah annabi ya ce na ji naka sayyidina Umar ya ce shawari na ya rasulullahi kar a bar kowa dukansu a kashe su ba su da amfani najasa ne dauda ne fitina ne dan haka ni shawari na a ba mu kowa dama ya kashe dan uwansa da kansa in ni ina da dan uwa wani da wani a bani dama na kashe su da kaina saboda izzan musulunci ya shige haka annabi da yaji sai ya ce shawarin sahabbai na guda biyu yayi kama da maganganun annabawa guda biyu fadin sayyidina abubakar da ya ce a karbi fansansu ya yi kama da faɗin annabi isa da ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan ka gafarta musu bayinka ne idan kuma ka wato in ka musu azaba bayinka ne ka fi ni san su idan kuma duk yadda zan ce ina son karka musu azaba to kai da ka halice ni ka fi ni san su in kuma ka musu jin kai to ya Allah ubangiji kai mai buwaya ne kuma kai mai gwani ne mai hikima ne annabi ya ce amma faɗin sayyidina Umar ya yi kama da faɗin annabin Allah Nuhu da ya ce rabbi la tadar ala al-abdi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ya Allah kar ka bar wani a doron ƙasa ka hallaka su gaba ɗaya tun da sun ƙi su yi imani in ka bar su ma ba za su aiki kowa ba sai fajiri fasiki wanda ba za su maka biyayya ba ya Allah to annabi ya ce wannan fatan wato abinda suka faɗa yayi kama da fadin annaba wannan kwaya biyu saboda haka akwai hadisin Imam Muslim daga Abdullahi ibn Umar ko Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda yake cewa manzon Allah ya ce inna nabiyya la qawla ibrahim wata rana annabi yana zaune sai ya karanto wannan ayoyin wanda annabi ibrahim yake cewa rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurun rahim annabi ya karanta wannan aya na annabi ibrahim da yake ce ya Allah waɗannan dai sun halakar da mutane da yawa ya Allah duk wanda ya bini yana tare da ni wanda kuma ya saba mun bai bini ba to kai ga kurun rahimun ne in ka ga dama ka ji kanka ka masa rahama rahaman ka da jin kanka zai iya yalwatar sannan sai annabi ya karanta faɗin annabi isa summa tala qawla isa alaihi salam sai annabi ya sake karanta wannan ayan da annabi isa yake cewa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan ka musu gafara bayinka ne idan kuma ka ji kansu idan ka azabtar da su bayinka ne in ka ji kansu ya Allah kai wayayye ne kuma Allah kai gwani ne sai aka ce manzon Allah da ya karanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa sama da ya karanta wannan aya yace ya Allah Ibrahim yana cewa rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani فإنك غفور رحيم يا الله النبي عيسى يناشوا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يا النبي يا يا الله يا يا الله ني إنا يا ربي أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي عبد الله بن بن عمرو بن العاص يتي سيغا النبي ينا زبر دا كلا هواي ينا زبا ايدن منزل الله سي الله يتي يا جبريل يا كاي جبريل اذهب إلى محمد كتفكر النبي محمد was'aluhu ka tambaye shi bayan Allah ya fi Jibril ya fi kowa sanin abin da yake ran manzon Allah amma sai yace was'aluhu ka tambayi manzon Allah ma za biki ka me yasa kake yin kuka fa sa'alahu sai Jibril ya zo ya tambayi manzon Allah fa qala fa qala Allah li Jibril sai Jibril da ya faɗa ma Allah sai Allah ya ce ka cewa Annabi Muhammad inna sanurdika fi ummati muna maka albishir in cewa za mu amintar da kai za mu baka abin da za ka yarda da shi a cikin al'ummanka ba za ka yi bakin ciki ba dangane da al'ummanka ma'ana Allah ubangiji yana faɗan cewa lallai Allah ubangiji zai faranta wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ta yanda Allah ubangiji zai bar shi ya ceci al'umma ta yanda ya ga dama a wani hadisin kuma aka ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana roƙon Allah yana ce ya Allah ka saka al'umma na wato ku zamanto sun fi ƙarfin abin da za su ci ya Allah ya Allah ubangiji ka ba mu al'umma na abin da suke nema ya Allah sai Jibril ya zo ya ce Allah ya turo ni ya ce na tambaye ka ya ga ka damu da al'ummanka da al'amarinsu ya ba ma dama ma kowane annabi ya roƙi abin da yake so a duniya kuma ya roƙa an bashi to kai ma Allah ya baka dama ka roƙa ma al'ummanka duk abin da kake so idan ka so a al'ummanka kar a samu talaka to Allah ya yi alƙawarin ba za a samu talaka ba a al'ummanka annabi sai ce a ni abin da nake son Allah ya yi ya bar su idan sun ci yau sun ƙoshi in suka gode gobe kuma su ji yunwa sai su roƙi Allah ma'ana ta zauna tsakanin godiyan Allah da roƙon Allah amma abin da Allah ya ce zai bani ya bar ni da al'umma na sai ranar alkiyama in cece su ya zama musu ceto sai aka saukar wa manzon Allah wala sawfa yu'ika rabbuka fatarda Allah zai baka kuma sai ka ce yayi annabi sai ya tashi yana ce idan la arda wa wahidun min ummati fi nar dan haka wallahi ba zan yarda a bar al'umma na kwaya ɗaya a cikin wuta ba sayyidina ali ibn abi talib yace wannan ita ce arja ayatin fil qur'an ayar da tafi kowane aya nuni zuwa ga girman rahman Allah wa la sawfa yu'ika rabbuka fatarda Allah zai baka sai ka yarda ka ce ya ishe ka haka shine abinda Hassan ibn Sabir yace sami'na fi duha ولسوف تعطى فسر قلوبنا ذاك العطاء وهاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يشاء من يا الله ياتي زي باك سي كا يردا كما من سن ياي نيسا يا رسول الله ka yarda a azabtar da wani a cikinmu ko a bakanta ma wani a cikinmu muna roƙon Allah Allah ya yarda da mu Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin na amsa tambaya akwai alƙawarin da na yi jiya ko na ce akwai addu'an Allahumma rabbal arwa da zan bayar addu'a ne da tana da girma sosai a wasu kaulin ma an ce addu'ar sayyiduna Husaini ne jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce sayyidina Husaini ya ce duk wanda yayi addu'a da wannan addu'an na Allahumma rabbal arwahi to Allah ubangiji zai bashi zai bashi ladan adadin halittun Allah kuma za a ci gaba da bashi wannan ladan har alkiyama ya tsaya addu'an tana nan a cikin dalailul khairat wa shawarikul anwar na al-Imam al-Jazuni wannan addu'an shine kuma tana da ƙarfi wajen ƙulla zuciya da manzan Allah da ƙulla zuciya da duk wata ruhi mai tsarki ma'ana za ka na ganin manzan Allah da salihan bayan Allah da abubuwa na jin daɗi da nutsuwan zuciya da magabata na gari wanda suka gabata za ka na haɗuwa da su a mafarki sai zamanto kaman kana samun shiga cikin alaminsu kana zagawa kana samun nishaɗantuwa wannan addu'a tana da wannan tasirin kuma alhamdulillahi wanda ya ba da wannan addu'a ɗin wato zaɓaɓɓe ne cikin bayan Allah ya bani shi bisa izini to ni ma bisa wannan izinin duk wanda ya saurara insha Allah zai iya karanta wannan addu'a Allahumma rabbal arwahi al-faniya wal ajsad al-baliya as'aluka bi ta'ati al-arwahi ar-raji'ati ila ajsadiha al-mumtali'ati bi uruqiha ودعوتك الصادقة فيهم وأخذك الحق منهم وقيام الخلق كلهم من مخافتك وشدة سلطانك ينتظرون قضاءك ويخافون عذابك أسألك أن تجعل النور في بصري والإخلاص في عملي والشكر في قلبي وذكرك في لساني بالليل والنهار ما أبقيتني يا الله يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد زم ميميتا سبيلا دا الدعاء ينادى سوء اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها الممتلئة بأروكها ودعوتك الصادقة فيهم وأخذك الحق منهم وقيام الخلق كلهم من مخافتك وشدة سلطانك ينتظرون قضاءك ويخافون عذابك أسألك أن تجعل النور في بصري والإخلاص والإخلاص في عملي والشكر في قلبي وذكرك في لساني بالليل والنهار ما أبقيتني يا الله يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wannan za ka karanta shi gwargwadon abin da kake da iko idan ka ɗauki za ka na karanta goma goma da daddare kafin ka yi bacci a a ɗari ɗari kafin ka yi bacci dubu ɗaya gwargwadon dai abin da Allah Ubangiji ya baka gwargwadon ƙarfin da Allah ya baka na ikon karanta wato irin waɗannan auratu Allah Ubangiji ya ba mu sa na'am
a mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya ƙara wa malam lafiya da amin ya nisan kwana.
Allah amin ya Allah ce tambaya ta ita ce na'am a, akwai mutane masu shigar banza a shafukan sada zumunta na'am sai su ce ka yi laikin da comment don annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Hmm.
shin malam hakan ya kamata kuma Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara malam lafiya duk fasikan da ta yi wani abu na fasikanci ta ce ka yi wani abu don manzan Allah to tana nuna maka kar ka yi don manzan Allah saboda kana kunyan manzan Allah ai shi laikin din da kai abin ya burge ka ka karfafa abin kenan kaman ka karfafa haka ne ka karfafa halaka ne dan haka ina ganin da yawa ma wasu sabila da rashin sanin kima da kuma rashin sanin girman annaba a zuciyarsu sai su dauko wani abu na wasa sai su ce wai dan Allah in kana son manzan Allah wannan babu kyau ba kyau irin wannan ina ma ka ce wanda ke son manzon Allah ya yi dan Allah ka yi ma annabi wannan salatin ina ma ka saka salati ka ce amma kawai ka saka hotonka ko ka saka wani abu wanda kake so a yada maka na haja sai ka ce dan manzon Allah a maka wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane kuma ina nasiha ga masu yi su daina wanda kuma ta yi shigan banza ko ya yi wani abu mara kyau ya ce dan manzon Allah a masa abu to kai din saboda manzon Allah kar ka masa dan manzon Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن كذا أبن كي أبن أزوشيانك كذا إن أبن أزوشيانك شيري هنا كيما أبن لايكين أو كي فولوين من أبن لايكين أو كي فولوين أنغاني كو الله يبارك مساء
wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara وعليكم mashi lafiya السلام ورحمة الله tambaya ta shine kuɗin da ake kasuwa da shi نعم sai ya kai kimanin nawa ne za a yi zakka da shi to kwanakin baya dai lokacin dala ya yi kuɗi kun san kuɗin ana auna shi ne da misalin ana auna shi ne da zinare to lokacin dala ya yi kuɗi na ji ana ya kai har s miliyan da wasu ɗigo amma yanzu da dala ya sauka an ce ya dawo har dubu ɗari uku a miliyan miliyan hudu miliyan uku da dubu ɗari wani abu haka amma ban kiyaye adadin amount din ba to akwai kuma wanda suke ba da fatawan cewa wato a iya yin amfani da lissafin azurfa to amma wannan ban tantance abin da malamai suka faɗa dangane da wato aunawan ba sabila da a tsarin kalanda akan fitar da nisabi kuma kullum akan samu nisabin yana ta canjawa yau kaga ya canja gwargwadon hawan zinare da saukansa da sauransu saboda haka za mu bincika zuwa gobe abinda muka samu shine abinda yake rubuce wanda majma'ul ifta suka bayar insha Allah sai mu karanta mu wanda yake da wannan tambaya na'am Ina ce- karanta shi daga shi sai mu yi addu'a na'am wannan ya ce yana neman taimako ne da addu'a akan sana'arsa yana yawan samun asara daga abdullahi ne yana neman taimakon addu'a yana yawan samun asara a sana'anta Allah ya taimake ka Allah ya gyara maka Allah ubangiji ya karfafe ka ka yawaita yin sadaka a cikin abin da Allah ubangiji yake baka sabila da Allah ya ce manzon Allah ya ce duk gari idan ya waye Allah yana turo mala'iku guda biyu suna addu'a ma wanda yake bayarwa ko suna addu'a ma wanda yake bayarwa kuma Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana ciciyar da dukiyar da ake yin sadaka a cikinta wani hadisi manzon Allah yana ce ma na- ma naqasa malun min sadaqatin dukiya baya tawaya saboda yin sadaka saboda haka ka yawaita yin sadaka kuma musamman sadakan bada abinci kaga mutum yana halin kunci na ya rasa abin da zai cika bashi ko ka shayar da mutum ruwa lokacin da ya rasa yanda zai yi musamman a wannan azumin wallahi ana ninninka ayyuka kuma ana biyan bukata sosai mutum ya jarraba a dan waɗannan kwanakin ya jarraba yin abubuwa wanda za su taimake shi zai gani insha Allah kuma manzon Allah a ƙarshe a sai da tuna Aisha ta tambayi manzon Allah ta ce ya Rasulullah idan Allah ya sa na dace na samu lailatul qadri wani addu'a za ka ban na karanta in ji sai da tuna Aisha annabi sai ya bata wannan addu'a ya ce harshen ki yayi ta maimaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna to wannan yana da girman gaske tun da manzon Allah ya bayar ma sai da tuna Aisha kuma ya kira zuwa ga wanda ya riske wannan dare ya dage wajen ibada to duk addu'an da za mu yi kar mu manta da ma'asur da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi da kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya sa annabi Muhammad ya cece mu ya Allah kamar yadda muka yi imani da shi ka nuna mana shi duniya da lahira Allah ya biya mu kowa bukatansa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya insha Allah ranar juma'a za mu rufe tafsir ran 26 ga watan Ramadan ran juma'a insha Allah za mu rufe tafsir ran 26 ga watan Ramadan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi wani baban karatu har yayi dariya sai da dama an gaji jiki ya ji zani to Allah ya karbi ibadunmu Allah ya taka mu kowa da alkhairi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ubangiji ya sada mu da manzon Allah mu ramu shek zahiru Allah ya kara masa lafiya ya kara masa tsawon fana kasan mu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya hada kan al'umman annabi Muhammad fatiha da salatu fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله